yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah dai subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kuma shi haɗa wannan rana ta laraba wanda yau ashirin ko kuma tara ga watan rabi'u sani hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da 25 ga watan 11 miladiya 2020 kuma muna zaune a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Umar ibn Khattab da yake nan ce diyar yan kifi a Kano um za mu yi yan tambayoyi kaɗan a cikin karatunmu na rana ita yau rana ita yau mun yi babu lissi'aza mun yi babu lissi'aza na ce zan dinga neman a ɗan fassara mana baituttuka amma yanzu kafin a zo nan malam ali mun ce ita isti'aza ko halaye guda hudu da ake so a ga cewa an ɓoye ta faɗa mana hali ɗaya tak yayin da mutum zai karatu a sirri to an so ya koyi isti'aza ko shi kadai ne ko a cikin mutane mala ya kana iya tuno hali na biyu yanzu mun ji halin da mutum zai karatu a boye ko a cikin jama'a ko shi kadai musabi ne boye isti'aza wanne ne hali na biyu na boye ta hmm eh lokacin da mutum zai fara katun fatiha haka ne eh yawwa lokacin da mutum zai so makaratu a cikin sallah musabi ne ya boye ta malam umar hari na uku lokacin da mutum zai karatu shi kadai to malam hasanu suke mana lokacin da karatu yake zagayawa ana tukuri ana musaffa to na farko shi kadai ne zai bayyana ta domin kada ya zamo abin ya daddatsa malam nura mun ce ya halatta mutum ya isa Allah kai tsaye kawai kama karatunsa ma'ana a cikin qur'ani ya kama wata sura kai isa Allah kawai ka kama ba sai ka bismillah ba amma mun ce akwai lokacin da bai kamata mutum ya isa Allah ya kama karatun Qur'ani bai bismillah ba akwai wasu halaye halaye tuno daya baka tuno shi bakila malam Musa mun ce idan mutum yayi bismillah afwan yayi ista'aza zai iya kama karatu a farkon hizifi a farkon sumuni a farkon kaza ba sai bismillah ba amma akwai halin da bai kamata ya kama ba sai bismillah yayi ista'aza to anya za a karbi wannan tsakiyar karatu ai da ba tsakiyar karatu muke magana wala wata shi kana yi tunowa washi na'am idan aya ta soma da zamirin sunan Allah ko sunan Allah kai tsaye ko kuma zamirin sunan Allah ba za ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa lahu ma sakana fil layli wal iyad billah ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim ilayhi yuridu ilmu sa'a kaga mai ji in yaji an yi kwaba daga cikin abin da na karanta imamul kisa'i ko wanda daga cikin magabata rahimahullahu ta'ala yana karatu a cikin suratul ma'ida sai ya ce wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah sai ya ce wallahu ghafurur rahim shi wani arabi yana sallah bayan sa shi bai masan qur'ani ba ana gamawa sai ya ce amma dai wannan zancen da karanta ba ba fasaha ba hikima a cikin sa yace a kamar yaya yace to Allah gafarta bar kai kace wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaan bima kasaba kuma kace nakala min Allah kuma kace wallahu ghafurur rahim inda Allah gafarta yaji abin ai ba aiki hannun ba yace a ne ne kuskure wallahu azizun hakimi sai zo ji magana eh to ka gani ma'ana wanda ya san ma'ana to shi zai ji kai abin nan bambara kwai muka kawo wasu yan fara'if don ba su bace su tashi ko ɗaya daga cikin abokanmu shi ko wani ba masire ne shi sai ya ji wani yana kana karatu ya ce wa adana musa salati na railatan wa atmamna ha bi ashirin fatan ma miƙatu rabbihi arba'i da laila shi yana sallah a bayansa sai daga wace ake kanta ma a tarihi kai fata da adad ta kulu wa adana musa arba'in تقول صلاتين ثم عشرة كيف هذا تقول أربعين بس تمشي shi ya dauka cewa kawai larabci ne gaba gari yaushe za ka zo ka ce talatin ka ce goma ka ce arba'in kawai ka wuce shi kenan kana ta wahalar to na'am ko muka ce wa ikfa'uhu faslun abahu atulaman nasir wa ikfa'uhu wannan zamirin na menene na isa'aza faslun faslun nan mun ce akwai kaulani ko mun ce akwai kaulani me kaulin farko a'a muna magana akan faslun abahu ma'ana mun faɗi kaulani na shura me kaulin farko
cewa fasali ne mai zaman kansa na shi a cikin maganganu na akamun kira ko kuma cewa ramzi ne na to magana ta biyu kenan ko mu ce ikfa'uhu faslun abahu boye ista'aza a wajen malam hamza da malam nafi'u wa'atuna kuma hum wa'atuna yawwa ko kuma ce ma'ana na biyu faslun ma'ana hukumun min akami al-isti'aza lakinna wa'atana ankarahu wa rafadahu shine aban wa'atuna mun ce wannan ma'anan guda biyu su aka fada to yanzu zamu tashi zamu shiga babi na basmala zamu shiga babi na basmala yace babul basmala babi da yake magana akan basmala yan uwa mun sani akwai bambanci tsakanin albasmalatu da at-tasmiyatu ko malam hasanu me bambanci tsakanin albasmalatu da at-tasmiyatu eh kaman na ce bismillah kaman wato ba a ce ba kaman hakan din ne wato a ce bismillah shine at-tasmiya ko to basmala fa in muka ce at-tasmiya kawai bismillah ba a basmala akar makum Allah mala Abdullah ba a basmala wajen yanka eh ba a basmala in ka ce bismillahir rahmanir ina rahama ka yanke makogaro sai dai ai tasmiya malam Mansur ba a basmala wajen yanka yawwa jahilan gari ne suke ta bismillahir rahmanir rahim amma malami bismillah kawai yake cewa to basmala sun ce wani masdari ne wanda yake kagagge ko in aka ce basmala qala bismillahir rahmanir rahim kamar inda kace hamdala qala alhamdulillah in kace hauqala ko hauqala la haula wala quwwata ko hauƙala ko kuma haulaka duk an faɗa sai ga dama ka ce haulaka ni kuma sun kama haulakan ma ya fi haulaka ko hauƙala ka ce la haulaka wace illa billah in ka ce hasbala ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil in ka ce hailala ko hallala me kenan la ilaha illa in ka ce hayala ce hayala salah to kenan kaga kana da basmala hamdala hasbala hauqala haylala ko haylala ko halala wannan biyu hayala su shida to shi da ke babu basmala yace wa basmala baina surataini bi sunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammula daga cikin wato kwarewar bawon Allah nan rahmatullahi ta'ala alai ya kawo maka ramzi kuma dauke da ma'ana yace wa basmala baina surataini wato sun yi bismillah tsakanin surori guda biyu suwaye suka yi malam bisunnatin malam umar wane ne malam bisunnatin kalun rijalun malam khamisi wai malam rijalun imam al-kisai namauha malam ibrahim asim diryatan malam mahmud wane ne malam diryatan eh diryatan ibn kafir ibn kafir yanzu idan kun kalla ya ambata mana qari'i uku da rawi daya bi sunnatin qalun rijalun kaga qalun rawi ne daga nafi'u rijalun kisa'i qari'i musaqilli namauha na asim diryatan ibnu kafir to waɗannan malamai sun yi bismillah tsakanin surori guda biyu to kuma a daidai lokacin wannan ramzin da ma'anarsa wa basmala baina surataini wato kenan basmala rijalun baina surataini wasu mazaje sun yi bismillah tsakanin surori guda biyu kuma ba wai da ka suka ba bi sunnatin saboda ainihin bin sunna haka sunna ta tabbatar tunda sunna da aka samu duk wata sura da za a shiga za a yi mata bismillah manzo alayhi salam hadisi ya faɗa cewa bana gane an kare sura kaza sai malaka jibril ya kawo bismillah ma'ana za a shiga sabuwar sura kenan to su wannan rijalun din kuma rijalun na mauha wanda ita wannan sunna na mauha ma'ana rafa'uha wa naqaluha sun cirato ta sun dauko ta diriyatan kuma ba wai haka nan haddan akukuturu ba ma'ana dirayatan a matsayin sun san abin da suke da ilimin abu diraya shine abu da kasan ka ake da ilimin hadisi riwayatan wa dirayatan yawa wata hambulan kuma sannan suka ɗauki gabarar kawo isar da wannan zuwa gare mu da yake so ya nuna mana waɗannan ƙari'ai uku da rawi ɗaya to manhajinsu a karatun ƙur'ani shine yin bismillah tsakanin surori guda biyu al'imam ibn kafir da imam asin da imam al-kisa'i da imam kalun in sun gama wata sura za su shiga wata sura to abinda aka samu a cikin littattafan su da rubuce-rubucen su cewa sai an yi bismillah a shiga sura ta biyu to dan cewa basmala kana da fuskoki guda uku tunda baina sura ta ne ko dai wasul basmala bi awwali surati thaniya ko ma'ana kai sura ta farko ka tsaya sai kai bismillah ka hada da sura ta biyu ko kuma alwaslu ko kuma wasul akhir sura bil basmala wa bi surati thaniya ka hada karshen sura da ka gama da bismillah kuma ka hada da sura da zaka shiga baka tsaya ba ko kuma alqabu kai ka kare sura ka tsaya kai bismillah ka tsaya sannan kuma ka shiga sura ta biyu wannan fuskokin guda uku duk sun halatta a wajen wayannan malaman a matsayin su na wanda suke yin bismillah tsakanin surori guda biyu mun gane ko to duk da ya ce bayyana sura sai akwai istisna'i da za a zo nan gaba mu zo suratul bara ko sai ya ce wa wasluka bayyana suratayn fasahatun wasil waskutan kullun jalayahu hasala yace wa wasluka bayyana suratayn haɗawarka tsakanin surori guda biyu ba bismillah fasahatun nuna ƙwarewa ne me yasa ya zama nuna ƙwarewa domin a nan ne za a iya gane kasan irabin ƙarshen aya ta ƙarshen sura yanzu bari inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir ƙarshen wata sura sai a tashi ina alƙari'a ma nasir haɗe mana shi da bismillah rerawa za ka ma nasar su ji eh a'a ba bismillah wa wasu duka bayyana suratai ne eh fasahatun ba bismillah yawwa kaga la khabirun lil qari'a oh kaga an fahimci yadda za a yi nakalu mala ahmad haɗe mana ƙarshen suratul najmi da farkon ikitar bace sa'atu a'a ba bismillah haɗe mana fasulu lillahi wa abudu sai kuma yake tarbace sa'atu hade mana shi muje wuce Allah ke muje eh eh ban magana malam adam haɗe mana su wa abodoko kaga haka ake so aje wa abodoko kaga wannan ai wato kwarewa za ta saka yi wannan malam ibrahim haɗe mana ƙarshen ma'ida da an'am لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء آه وما فيهن وهو على كل شيء قدير yawwa to yanzu mala abdurrashid haɗe mana ƙarshen wadda hada alam na shara da warshi eh ƙarshen wadda alam na shara eh haɗe mana shi kauce kai da ma'aiwar shi kake jisa da zaƙonka a'a warshin warshin fa muke magana mala abu kana ɗaya mana su ban ji ba eh وحرك لورش كل ساكن آخر صين بشكل الحمز وحذف مسكلة مال موسى أمن الشيء بذي أتوبة gwani haɗe mana shi shi ke nan fahaddisa lam na shara fahaddisa lam fahaddisa lam kenan kaga ashe wa wasu luka bayyana surar jari fasahatu haɗe waka tsakanin surori wato ƙwarewa ce to kuma a daidai lokacin ma'ana aiki ne na imamu hamza imamu hamza abinda aka rawaito haɗe surori ba bismillah ɗaya daga cikin malamin da sokowa mana kira'a ce yake cewa an ba rawaito daga imamu hamza cewa in za ka iya karance ƙur'ani da numfashi ɗaya baka tsaya bayan halitta in ka fara daga fatiha ka dire ma'ana dukkan wasalin ƙarshen ayoyi da surori dukkan wuce ai ba zai yiwu ba mun gane ko saboda haka wannan shine manhajin Imam Hamza wa wasu laka bayyana sunan fasatun sai ce wasil waskutan kullun jalayahu hassala yanzu mun samu ƙari'i nawa da rawi nawa can mun samu ƙari'i biyu a ƙari'i uku rawi ɗaya to yanzu mun samu hamza cikon ƙari'i na hudu sai ya ce wasil ma'ana kenan wasil bayna surataini biduni basmala waskutan wannan au uskutan wannan wawun bi ma'ana au wasil ko dai kaɗe tsakanin su ba bismillah waskutan ko kuma kai saktu kullun jalayahu wannan hudin ya tamil an ya kuna ila takhayyir kenan kullun jalayar takhayyir hasala ko kuma kullu wahidin min minhum to shi ma wannan minhum din zuwa ga zai koma akwai sabani a wajen shurra yace mana wasil in kaga dama ka haɗe surori biyu waskutan ko kai sakto menene ma'anan wasu da ka haɗa sura da sura ba bismillah kamar misali wa min sharri hasidin idha hasada qul a'udhu bi rabbin nas ka ka haɗe kai wasu kenan to to yanzu misali a wajen imamu hamza da yake sakto kamar da nace ƙarshen wadduha in zaka shiga alam nashara ai kaga akwai abin nan akwai sakta ko wa hamzatu inda alwaqfi sahala hamzahu idza kana wasdan aw tasarrafa min aban nake so ba yawa menene yawa wa yaskutu fi shay'in wa shay'in ko menene wa hamdi na na manta baitin dai ah menene ina wai kada ta baitin gaba ki da eh yawa wa ba'dhum menene lillahi misal an an hamzatin tana ba nan nake so ba iya buɗe mana abin da ɗin ina akwai abin da nake so ina ne wannan ɗin abin da nake so ƙarshen alam na shara abin nan wadduha kaga akwai sakatu in zaka shiga alam na shara ko a wajen malam hamza to zai idan ka ce fa hadith alam na shara an yi wasu kenan an yi wasu rike nan? kunci tambaya ta? yanzu mun ce wa wasu duka bayyana surai ta ne fasahatun haɗewa hamza yake yi to yanzu idan ya zo ya saktu tsakanin alam na shara wadda da alam na shara misali to za mu ce ya yi wasu lu daga shi ya yi saktu eh ba bismillah idan ba ba magana bismillah ya yi wasulu saboda me saboda dama ai haka yake sakta a wajen wasulunsa abin da salifa wannan kila kada wani a mutum ya yi shiru a ce to a ya ake cewa kuma hamza yana haɗewa kuma gashi ba a yi bismillah ba to wannan sakta nasu ai wasulu ne mun gane ko domin yana shi a halin wasul ba halin kasaru ba to kenan ya ce wasil waskutan kullun ibn amir jalayahu malam warshu hassala abu amr yanzu mun samu qari'i biyu da rawi daya ga hamza mun cike su cif cif wasil waskutan ko kai waslu ko kuma kai saktu kullun a wajen ibn amir jalayahu da wajen malam warsh hassala da wajen malam abu amr waɗannan malaman almajiransu sun rawaito ko dai ka yi saktu bai na suratai ne mai saktu a saktu huwa da waƙafu bidunin tanafus tsayawa babu numfashi kuma shi ne a saktu yauwa to ko kuma ka haɗe gabaki ɗaya a malaminmu sheik mahmudu jadu rahimahullahu ta'ala ya yi ta haƙiƙin ibrazul ma'ani yake cewa ya yi dogon bayan da ya zo ƙarƙashin wannan yake cewa da ibn amir da warshu da abu amur duka an samu ɗalibansa hawa uku akwai wanda suka rawaito waslu ga bakin ɗayan surori akwai wanda suka rawaito ƙafu kuma har sunayensu da ya ambata sannan akwai wanda suka ambato isbatul basmala baina surataini mun gane ko ashe kenan mu da muke karatu da warshi muke bismillah ba kuskure muka yi ba tunda daga cikin abin da aka rawaito akwai isbatul basmala baina surataini kenan yanzu zan fahimci dan duk da yace wasil waskutan kun ga bai kawo bismillah ba yace kullun da la hasala mu kammala fassarar baitin ko dai mu ce kullun muna nufin shi ibnu amir da kuma malam warshu da kuma abu amr su waɗannan ƙari'ai biyu da rawi ɗaya jalaya mazhabihi ma'ana hassala jalaya mazhabihi kowanne ya tabbatar da bayyanannen abuwa da yake mazhabinsa na karatu damir ya kuma zuwa gare su ne ko kuma a'a ya zama kullu marrawa anhu anhu duk wanda suka rawaito daga cikinsu ma'ana ko dai wanda suka rawaito waslu ko wanda suka rawaito abin nan saktu to kowane daga cikinsu hassala jalayahu ma'ana hassala jalaya mazhabihi kowanne ya tabbatar da ƙararan abin da ya tafi zuwa gare shi to mun ce ko kuma mu ce wannan jalayahu hudin yana kuma zuwa ga at-takhayyur tunda za a biya ka baka mun ce wasil aw uskut ko kai wasul ko kai shiru to ko wasulun ko saktun ma'ana wannan zamiri na komawa zuwa ga wannan kenan jalayat abin nan al-wasl ko asaktu hasala ma'ana awdahu ma'ana duka daga cikin malaman sun fayyace ƙararan wannan zabi kowanne sun fayyace shi wanda suka tafi akan wasulu sun fayyace dalilansu wanda suka tafi akan saktu su ma sun fayyace shi to kenan yanzu mun fahimci waɗannan malaman guda uku abubuwa biyu imam shatibi an bata bi abata da uku shi ma ya tabbata shine isbatul basmala baina surataini zamu ce kenan da ibnu amir da abu amr da malam warshu su da fuskoki guda uku ko dai wasu surataini bila basmala ko kuma as-saktu baina surataini bila basmala ko isbatul basmala baina surataini ma awjuha thalatha wato da fuskokinta guda uku shine hada surori surar karshe da bismillah da sura ta biyu ko rarrabe su ga baki daya ko da bismillah da sura ta biyu mun gane wannan ko to to sai yake cewa wala nasakalla hubbu wajhun zakartuhu nan zamu ga cewa ni da nuska hannuna an yi ramzi na kafin a wajen kalla sannan hubba an yi ha'un ramzi na abu amur to amma mu haƙiƙu da sun ce anan ba ramzi ba ne ba an faɗi wajahin hamza an faɗi wajahin ibn amir da warsh da abu amur to su sai ce wala nassa ba wani nassi ba ne ya tabbata ko dai ƙur'anan ko sunnatan kun ga su wancan da ya ware su ya ce wa basmala bayyana su da zai ce bi sunnatin saboda su dama na ambaci hadisi to amma su wannan masu wannan audio sai ce wala nassa babu wani nassi da ya zo ya ce ka haɗe surorin nan ga baki ɗaya ko ka haɗe su ko ka yi sakta tsakani ko ka kai wala nassa ya ce hubbu wajahun zakartuhu musabi ne kawai na ambata ma'ana mustahabbi ne ko kuma ka ce ja'izi na ambata yace wa fi khilafin ko a cikin wannan mas'ala akwai sabani jiduhu wadhihu tula wato wuyan wannan sabani mabayyani ne kaman can wa ma kana babin amine ne wa ma a'a menene ke cewa mu'amman wa mukwala eh eh mu farkon baitin eh fala buda an yusma qara'a ka mu'annan wa fi yawa wa sawfa usammi haythu yasmahu nadhmuhu bihi jidan mu'amman wa mukwala to kaga irin wannan ne anan to saboda haka yake tawfihi khilafu a cikin wannan mas'ala ta hada surori ko kuma sakto akwai sabanin malamai jiduhu wuyan wannan sabanin wadihu tula fata don an yi sabani mai atula wasu suka ce safatul unuk shine atula fata ta nan gefen da ta nan gefen sune atula wasu suka ce a shi wuyan ma shi da kansa ne atula to in mun dauki ma'ana ta farko jiduhu wadihu tula wuyan wannan sabanin kana hango fatun shi daga nesa ma'ana ba abu ne boye wanda za a ce ba a san shi ba ko ko a ce wato shi wuyan karare yake eh larabawa in suna so su nuna abu karto ya su nuna wuya wanda ake hangowa daga nesa suka wasu suka ce wala Allah shine kinayan da aka ce al mu'azzinun yawm al qiyama atwalu nas anaqan Allah da ne ran tashar kiyama sun fi kowa tsawon wuya ma'ana suna da wata sifa kowa da ya hango su an sallah dane ne eh to sai yace wasattuhumul muhtaru duna tanaffusin ya ambaton mana saktu to ya ake saktu din nan ko dai ka ce wa saktuhum al-muqtar muqtar sai zama sifa ta sakt duna tanaffus sai zama khabar ko kuma wa saktuhum mubtada na farko al-muqtar mubtada na biyu sannan duna tanaffus khabaruhu mun gane ko eh to da da mun so mu kare shi gaba da to ni dai wallahi ba na so mai abinda ba za a fahimta ba ni yadda na shigo da ita ba kai karshen babi ni ne da na shigo da ita to ko mu raba da shi ke na mu yi rabi eh yake cewa wasaktuhumul muhtaru duna tanaffusin sakat zababbe wanda ƙarai suka zaba babu numfashi a cikin sa kenan sakat zababbe babu numfashi a cikin sa sai ce wa ba'dhum fil arba'i zuhri basmala to amma wasu daga cikin wanda suka rawaito saktu a wajen wa'ancan malamai guda uku ibn amir da warshu da kuma abu amr to sun rawaito bismillah a wajen surori guda hudu wanda suka fice wa ba'dhum fil arba'i zuhur az-zuhur jam'u azhar ko kuma jam'u zahara idan mu'annasa ne annan bai ambace su ba saboda fitan su suka ce wahiya wailun wa wailun walawala balar naziru wailun wa wailun walawala ka gama infitar za ka shiga wailun tsafifin ka gama wal'asar za ka shiga wailun lukulli ka gama abin nan madafir za ka shiga kiyama ka gama fadar za ka shiga balad ma'ana surori guda hudu biyu da suka soma da wailun da kun biyu da suka soma da la to sai suka ce wanda suka rawaito saktu a wajen wa'yantar malaman to sai suka ce to amma kuma in ka zo wannan guda hudun su kuma kai masu bismillah kai musu bismillah don ka bambanta su abinda suke gani in ka haɗe tsakanin watan sura da wannan sura akwai wani kaman wani kanan na ma'ana yanzu kaman ka ce walamuru yau ma'izin lillahi wailun kaga sai ka ji abin babbar kwai fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati la kaga abin da ma za a ji kamar yaban barakai ko huwa ahlut taqwa wal maghfirati la to sai suka zabi cewa su wanda suka rawato sakto cewa to in ka zo wannan guda hudun to sai ka yi me sai ka yi bismillah dan ka bambance su da sauran surorin qur'ani mun gane ko to sai yake cewa wani mai littafi ne ke cewa wa'anzil wasu ya skutu inda ha akwai littafi daga cikin abin nan wa'anzil wasu ya skutu inda ha yau hidayatul murid yawa wa anzil wasli yaskutu indaha su dai wayannan wanda suka rawaito to su kuma sun rawaito cewa to in ka dauki fuska ta wasul wajen malam warshu to taskutu inda wayannan din kun fahimta yanzu ka dauko fuskoki na hade surori ga baki ɗaya ba bismillah wajen malam warshu to in ka zo na hudu su kuma kai masu sakatu dan ka bambanta su da wa'yanta sauran surori to amma a matsayin ka da ka dauko sakatu tsakanin surori to su kuma sai kai masu bismillah dan ka bambanta su yawwa to wannan shine to shike ne yake cewa wa ba'dhum fil arba'i dhuhuri basmala lahum wato wannan lahum cikon wacce magana ne wato wasu sun rawaito cewa idan aka zo wannan guda hudun to an rawaito cewa a yi musu bismillah maimakon saktu da kake tsakanin surori su ma za ka yi wannan amma sai shi ma sai ce maka duna nassin shi ma ba wanda su ba ne ba ijtihadi ne da malamai a har ada mun gane ko sai ce wa huwa fihin sakitun li hamzata shi wancan alba'adu da ya ce wa huwa yana kuma zuwa ga wancan alba'adu din wa ba'aduhum fil arba'i to su wa'ancan alba'adu din sun rawaito cewa wajen imamu hamza shi kuma in ka zo sai kai sakto tunda shi me yake yi waslu kun ga ba a kawo mana wani waje na sakto ba a duk qur'ani shi wasu da yake to shi kuma in ka zo a wajen malam hamza zaka yi ainihin sakto sai ce fafhamhu ka fahimci wannan maganar tawa walaysa mukhazzala ba abin da ya farwa bane wa'annan duk da ya ce dunan nasin da abin da sai wannan istidraki saboda wanda ce to ai tun ce dunan nasin ma ba ruwan mu da sai ce a walaysa mukhazzala ba abun yarbawa bane ba abin jefarwa bane ba yawa wa'annan malaman suna yin abubuwa wato gurgurdan su fahimci da su suna abin nan yawa ni gani nake makarasa kawai ba su da wahala sauran eh to guda uku ne eh to yace wa ma mata silha aw bada'ata bara'atan litanziliha bisayfi lasta mubassila wa ma mata silha kunga wannan wakilin suna ne amma kuma dole ya kawo shi saboda in yace zai kawo sunan surar duk da ambaton ta bai gabata baiti zai kare ma'anar takadirin baitin wa ma mata silbara'atan aw bada'atan bara'atan wannan ha yana kuma zuwa ga bara'a ko kenan wa mahamma tasil bara'atan ma'a a suratul lati qabla huya anfal duk lokacin da ka hada surar da take biyo anfal da ita anan sun ce ba lazimi sai anfal ba ma'ana in dai ka riga ka dauko daga ko bakara ce kana so kai bakara ka tsallake duka ma anfal ko ali imran ka karanta anfal ko ma dai wace ce to yake cewa wa ma'ama ta silha duk lokacin da kana ita bara'a da surar da take kafin ita aw bada'ata bara'ata ko kuma a zaman ka bara'a din je zaka fara ma'ana yanzu zaman ka zaka fara bara'a sai ce litanziliha bisayfi saboda saukar da ita da akai da kaifin kan sakali falasta bu basmillah ba zaka bismillah ba eh anan shura suke cewa li'anna albasmalata fiha aman wa bara'a la amana fiha lil kufar ai kuma shi yasa malamai na tafsiri suka ce abinda yasa kawai aka ce bara'atu minallahi wa rasulihi al'adar larabawa idan suka aiko wasiƙa ta lumana da ka buɗa kasar da za ka bismillah za su yi bismika allahumma to amma in gaba larabi ya aiko maka wasiƙa kana buɗewa kaga gundarin bayani bakanta ma'ana ba ta lumana ba ce kamar wanda ya kawo kashe ni yanzu wanda ya kawo kashe ni ina ran ana ta shigo inuwa zai shigo a cikin rana zai faɗi kashe ni sai koma kuma sai ga kuje ga kuje ga kujera ba zai zauna yawwa to saboda haka kenan ita surar surar bara'a ba bismillah akwai asar na sayyidina ali waye daga cikin ina da ibnu abbas ne kuwa daga cikin sabbai yake cewa na tambayi ali me yasa ba a yi wa bara'a bismillah ba yake cewa domin ita bismillah aminci ce bara'a kun babu aminci a cikin ta to shine yake cewa ma mata silha aw bada'ata bara'atan litazila bisayfi lasta mubasmila to sai yake cewa menene na gaba wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyara ko kuma khuyira mantala sai ya ce wala budda minha amma ba makawa fa sai an yi bismillah yaushe fi ibtida'ika suratan siwaha yayin duk da zaka fara wata sura wadda ba bara ba ma'ana duk sura da zaka fara ba bara ba dole sai ka yi bismillah sai ya ce wafil ajza'i to amma a wajen yankuna to wannan al'ajza ana nufin na sauran surori ko hadda surar bara din dan zaka yi tashi innamas sabilu zaka yi tashi wala waradul khuruja ko duk ga sunan inna Allah ishtar duk ga sunan inna kaseera min al-abari duk ajza ne ma'ana da duk abinda ba farkon sura ba sunan sa ajza to shine yake cewa wala budda minha ba makawa sai kai bismillah fi bidayka surat suratan siwaha yace wa fil ajza'i to duk wani yanki da zaka fara khayyira man tala ko khayyira man tala ko dai mu ce al-ajza shi abu shama ya tafi aka ta ajaza ana nufin cewa ajaza wanda banda surar bara ma'ana haka abu shama ya tafi akai cewa in zaka fara farkon wani hizifi ko nisfi ko sumuni a duk wata sura banda bara to wannan an riga an baka zabi in ka dama kai bismillah in ka dama sai kai bismillah ba to eh to amma wasu malaman suna ganin cewa anan fil ajza hadda bara hadda bara suka ce in ka cire ayar farko to daga aya ta biyu har zuwa ƙarshen ta duk inda zaka fara zaka yi bismillah mun gane ko to to sai yake cewa wa mahamma tasilha ma awakhiri suratin fala taqifanna dahara fiha fatasbula sai yake cewa wa mahama tasilha duk lokacin da ka hada ta ita ne malam kamisu yayin da ka hada ta ita ne wa mahama tasilha malam nasir albasmala wa mahama tasil albasmalata duk lokacin da ka hada bismillah wa mahama tasilha ma awakhir suratin duk lokacin da ka hada bismillah da ƙarshen wata sura fala taqifanna dahara kanka kuskura ka tsaya ka dauki wannan lokaci ko kaka yake fata kula sai ka zama kuran baya wato fata'ati bima yusaqqalu alayka wato zaka zo da abinda za a nauya yadda magana akan ka fata kula zaka dakire ma'ana ka zama kuran baya nan anan kamar yana nuna mana cewa baya halatta ka gama sura ta biyu kai bismillah ka tsaya shi yasa cikin littafin hidayatul mustafid yake cewa li'annahu yuhimu anna surata an anna albasmalata min akhir surati domin wannan kamar sai ya nuna cewa bismillah karshen wata sura ce yanzu mutum ya ce wa min sharri hasidin idha hasada bismillahir rahmanir rahim sai ce kula uzu bi rabbin nas me ji sai kaddara bismillah nan karashin wacce surar ne to shi zaki cewa ma mata silha ma awakhir suratin duk lokacin da ka hada ta da karshen wata sura fala take fannar da harafiya kanka kuskura ka dan tsaya wani lokaci wata kula saboda haka zaka zama ka dakire ka zama kuran baya wannan duk ba wani wahala bane ba insha Allah ta'ala shi yasa muka yi shi a duba in akwai wata gaba da ba a fahimta ba sai mu dan abin nan kuma an fahimta shikenan na amara nadiru yawa al asaktu huwa al waqfu biduni tanaffus yanzu misali wa qila man raqo kaga man raqo na yi shiru kun ba numfashi muna da abubuwa guda uku asaktu al waqfu al qat'u in muka ce al'asaktu huwa alwaqafu bidun tanaffus idan muka ce alwaqafu shine huwa alwaqafu menene bidun niyatul insiraf koko alwaqafu bit tanaffus ma a gairi niyatul insiraf ka tsaya da numfashi ba da niyyar zaka abin nan ba shi kuma alqatu shine huwa alwaqafu bidun insiraf ka tsaya da niyyar ka gama kai tashi zaka shine alqatu to amma kaga in kace alwaqafu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim kaga wannan istilahan duk sunan sa al-waqfu duk da cewa mu waqafi digo uku nan shi muke ci waqafi to amma al-waqfu kawai tsayawa ko karshen aya ko karshen wata jumla shine sunan su kina al-waqfu kina ashe as-saktu shine al-waqfu biduni tanaffus tsayawa babu numfashi na'am eh eh yawwa kwarai da gaske wannan shi ma ba ba ba ba ba ramzi bane ba ba ramzi bane ba kwarai da gaske ni ma ina ga nawa ya iya abin nan kwarai da gaske ai kun ga da can kalla da hubba da zidu duk an kawo ramzi amma mu haƙi kusa duk ba ramzi bane ba ba ramzi bane ba kwarai da gaske na'am
dan da yake wasu muka bayyana sura da muka sa son kuma ya ce wala budda min an kira shi sura amma dan gidan
ka zauna ne fa zaka fara sura ko shi hamza ya zauna zai fara fatiha ko bakara sai ya bismillah ya ce fa fifty da'ika fifty da'ika yanzu ka zauna zaka fara yawa eh to alhamdulillah eh ni dai don Allah mashayikh na sha faɗa don Allah muna buƙatan istidraka da tabi'at akan abubuwan nan fi sabilillah muna da yan uwa wanda alhamdulillah duk kun karanta ilimin nan kafin nan sauransu gaskiya abinda zai burge ni kullun abu wannan abinda muke sunan sa juhudul muqil na riga na faɗa muku yawa da Allah muna buƙatar tambihat da istiraka da sauransu na zai taimaka gaskiya kafin ya rika tafiya sosai